mai sauraro Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki a kan mita 88.5 da laifin muryar zamani daga nan harabar gidan ajiya da gyaran hali da ke goron dutse inda wata ƙungiya mai rajin wayar da kan matasa a nan jihar Kano ta bugi kirji te ta maza ta haɗa ɗari da kwabo ta kuma yi sayayya da ɗan cefane abin da ba a rasa ba ta kawo ziyara wannan gida domin ganawa da waɗanda suke ciki a ba su tallafin abin da aka yi musu cefane da tsaraba idan da hali kuma a ga yadda za a iya fitar da waɗanda za a iya fitarwa hakan ta sa yanzu haka muke tare da shugaba kuma jagora a cikin wannan tafiya ta ƙungiyar matasa wanda za mu fara jin cikakken suna da matsayi a matakin farko Uh, sunana Kwamar Salisu Gambo Dita, shugaban kungiyar Youth Mobilization by Media.
menene abin da ija hankalinku kuka yi wannan yunkuri Uh, bisa yadda muka ga yawanci aikata laifuffuka matasa ne suka fi yawa a cikinsa shi yasa muka ga cewa ya kamata ma mu ziyarci inda matasan suke aikata laifuffukan mu je mu ga wannan irin nau'in laifuffuka suke yi kuma wanne ne ya fi yawa kuma wanne ne muke tunanin za mu iya taimaka rayuwarsu.
Wataƙila ku ga matsalar ku gaya za ku iya taimaka musu da ɗan cefane ko kuma a'a a wayar musu da kai a yi musu gargaɗi a nusar da su yadda za su kauce wannan abu duk guda biyun akwai yanayi na wayar da kai akwai wai- yanayi kuma wanda za ka iya ba wa mutum shawara kamar wayar da kan kenan akwai kuma yanayi wanda za ka iya fitar da mutum daga cikin kuncin da yake yanzu duk biyun kuka yi ko guda ɗaya yanzu duk guda biyun mukai ya wayar da kanta kasance wayar da kai shine duk da dai ba a bari ana shiga a je a tara su a yi musu lakta irin wannan amma wanda aka kira muna din mun wayar musu da kai kuma mun ji irin nau'in laifuffukan da suke da shi muka ga kuma me za mu gaya musu na nasiya wanda za su ji kuma wanda zai shige su saboda shi yanayi tsintar kai a cikin gidan yari irin wannan ko kuma gidan gyaran hali ba wai dole ta'addanci ne yake kawo shi ba nau'i ne na rayuwa yanda Allah zai iya jarrabar ka da gaskiyar ka ma sai a kawo ka nan din to hakan sabani tsakanin aboki da aboki miji da mata sabani kuma na bashi sabani dai ga sunan makamancin irin wannan ba ma fitar da mutum saboda nau'i na ta'addanci ko kuma na wani abu mu- mun- munanan laifuffuka mukan yi ne saboda in bashi ne ko wani karamin laifi za mu iya jawo su a jiki mu yi musu nasiya mu fitar da su mu kai su gidajensu kuma mu gaya musu cewa ga yanda rayuwa take kuma mu yi ta bibiyar rayuwarsu mu ga cewa su ma sun dore sun zama irinmu a rayuwa ka ce wannan kungiya ta matasa ce gashi kana shugabantar ta bangaren maza Ah, wani kuma sai ya ce kai ma matashin ne a ni matashi ne kusan shekara goma sha biyar kenan ina shugabantar wannan tafiya tamu ta matasa duk da wannan dogon gemun haka cikin fuska wanda kusan in ce wannan karo ne ya kai karo na goma kenan kusan ko wata ɗaya ba a yi ba mun ji kuma yanzu ma da nake gaya ma nan da sati guda za mu ƙara dawowa mu fitar da waɗansu bayan waɗannan da muka fitar da su ɗin.
bayan wannan wa'azi da kuma fitarwa me da me tsarabar da aka riko musu To, ah, mukan kawo kayayyaki kamar yanzu mun zo da omo wanda muka taimaka wa wani bawan Allah wanda tun wancan zuwan da muka yi muka ga irin halin da yake ciki sai kuma yanzu kuɗi da muka zo da su muka biya tara na waɗannan mutane guda uku wanda in Allah yadda kuma akwai alkawuran da muka yi na gyara musu kekunan ɗinkinsu na mata da idan Allah ya sa akwai kuma tanki babba da za mu siya musu akwai kwanukan abinci da ah, ah, kofunan sha da sauran abubuwa waɗanda in Allah ya da cikin satin nan mai zuwa insha Allah za mu kawo musu nan gidan gyaran halin wani sai ya ce daga ina waɗannan 'yan abubuwa suke fitowa hannun ku ke zira aljihunku a lalubo ɗari da kwabo ko kewayawa ake da 'yan robobi da kwanuka ana a kawo a tallafo To, kusan in ce dukkanmu akwai 'yan kasuwa, akwai ma'aikata, akwai masu sana'ar hannu. Duk lokacin da irin wannan abubuwan suka tashi mukan bu kowa wanda zai iya taimakawa din ya taimaka. Wannan taimakon waje ne, akwai kuma taimakon cikin gida da muke taimakawa kuma na cikin gidan su ma kansu.
yanzu ina saƙonku ga matasa musamman waɗanda suke waje Sakonmu ga matasa su zama jakadu na gari a duk inda suke, duk inda suka tsinci kansu domin me an ce matashi shine shugaban gobe. Idan har suka lalace matasanmu to shugabanninmu la shakka babu nan gaba za mu tsinci kanmu a tsaka mai wuya a wajen shugabanci.
To za mu tsallaka ɓangaren mata tunda an ce wai in an duba hagu a duba dama da inda aka ce alhaji to sai a nemi hajiya. A wannan tafiya akwai maza shugabancin ɓangaren matasan kuma akwai ɓangaren mata. Ah, Ban sani ba mu fara da jin suna.
Sunana Aisha Usman Wantasha, Matsayinki a wannan tafiya.
woman leader.
To shugabar mata kenan.
Mm.
Wai kin gana da matan a cikin gidan gyaran halin?
Insha Allah mun gansu.
Yaya kuka kalli yanayin?
Gaskiya abin akwai abin tausayi kuma akwai abin al'ajabi. Akwai abin ban mamaki.
menene abin da ya fi ɗaukar hankalinki a matsayinki na mace musamman daga ɓangaren mata da suke wannan gida Gaskiya na ga ƙananan yara wanda ba su wuce a ce suna gaban iyayensu suna buƙatar tarbiyya ba amma a ce an tsince su a cikin wannan gidan a matsayin masu laifi. Na ga kuma manya wanda ya kamata a ce wannan laifin bai kamace su su aikata ba su ma kuma a ce na gansu a ciki sun aikata irin waɗannan laifi. Gaskiya dole akwai abin tausayi kuma akwai abin al'ajabi.
to daga ɓangaren matan yanzu kenan sai a ce daga ina gizon yake yin saƙa To gaskiya akwai buƙatar tarbiyya domin kaga akwai yara da yawa wanda yawon banza ne yasa aka kawo su ciki. Akwai manya kuma wanda sun yi hankalin da bai kamata su aikata wannan laifi ba to in hadda da tarbiyya yarinyar da ta taso da tarbiyya abinda aka ce ta yi ko ta fita ta yi wani abu ba da izinin iyayenta ba ba za ta aikata shi ba haka ita kuma babban mace mai hankali inda cikakkiyar tarbiyya a tattare da ita abinda ta aikata na rashin imani da tausayi bai kamata a ce ta yi wannan batun da bai wuce laifin da wanda ba shi da tarbiyya ba shi da ilimi ya aikata shi ba amma a matsayin babban mace magidanciya wata ma da 'ya'ya ki zo ki aikata laifin da bai kamata a ce ki ta cikin ki ta aikata ba kin yi shi an kawo ki kuma akwai majority matan wasu bashi eh mata suna jefa kansu a bashin da ya fi karfin rayuwarsu wanda kaga sanadin haka su ma yakan kawo su cikin wannan wanda shi ba a dashi suke ba kuma ranar ɗauka an ta zo a harhaɗa sai ki ga an sai kayan ɗaki an yi jere kicin ya cika to ko ba komai ka samu mata da kyale-kyale mata akwai kyale-kyale da san zuciya cewa sai na yi abin da wanta ta yi to wanne yakan kai mu ya jefa mu aikata ciwo bashin da sai mu ma mun yi abin da wani ya yi to gaskiya wannan yakan sa a ci bashin tunda inda shi ne da wannan wata ko abincin cefa ne ai za ta nema ta rage amma in bukata ta ta fi karfin gidanta ta fi karfin ajihun mijinta to wannan za ta jefa kanta ta ciwo bashin da zai zo ya kai ta ga halaka to wannan kaga gaskiya ba abu ne da ya dace ba a matsayinki na mace kuma shugabar wannan kungiya ta matasa ɓangaren mata ke ga nauce ba jiyo ba kin ga matan nan kin zanta da su kin ji duk irin abubuwa kina da wani saƙo ga su na waje mata to gaskiya sabili da Allah mata na waje ya kamata mu hankalta kuma ake cewa na daka bai gani bai gano na- bai ga gari ba domin da a ce da wacce za ta iya zuwa ta gani inda da hali wallahi in kika gani ko kika dauki yayan kika gani gobe aka ce musu ta aikata ba su da haka miwa kanmu fada miwa kanmu karatun ta nutsu ‘ya'ya amana ne Allah ya bamu kuma tarbiyya a hannun mace take don miji fita zai iya nemo mu tsaya mu kula da tarbiyyar ‘ya'yanmu mata ah, kuma sannan mu kula da kanmu tarbiyyar ƴaƴanmu mata sannan mu kula da kanmu kar mu yi abin da ƴaƴanmu za su gani mara kyau su kwaikwaya maza dole mu yi musu uzuri namiji fita yake tarbiyya tana hannunmu dan Allah dan annabi iyaye mata mu kula da tarbiyya ko mi kankanta ki zauna ki kula da gidanki ki kula da ƴaƴanki ki kula da tarbiyyar ƴaƴanki mata domin idan mace ta gyaru to kamar maza duniya ma sun gyaru idan tarbiyyar mace ta ɓaci to fa ta kowa ma ta ɓaci salamu alaikum To mai sauraro za mu waiwayi ɓangaren maza musamman waɗanda suka amfana da wannan ɗan tallafi har ma aka fitar da su daga wannan gidan ajiya da gyaran hali. Zan fara daga hannuna na dama na ga wannan baba za a ce koya ne.
wannan abu da aka yi mun Wai baba za a ce koya ne na ga bayan gemun har da furfura.
ɗan talla ado Shekarunka talatin da hudu duk da wannan furfura haka?
haka yake To ko Muhammad ne na ji ana talatin da hudu. Eh?
ke tara haka yake mama To wataƙila me ya faru ga wannan tallafi nawa aka biya maka ne?
eh dubu goma bashin ne ko kuma sana'a ce jarin ya kare koya akai eh bashi ne ka ciyo eh mana to ashe mazan ma suna cin bashin kenan wallahi to uwar gida kai wace fa ne ko kuma tsayawa kai akan kwana ka sai mata kaji ko abbatuwa kaje wallahi Allah to abin da aka yi ne haka dai abin ya tsaro
to yanzu gashi ka sami yanci kwanan ka nawa wai a wannan gida na goron dutse kwana na hudu ya zaman kwana hudun yayi daidai da wata hudu ko shekara hudu wallahi ya fi shekara hudu a kwana hudu fa ya fi shekara hudu ko dai baka lissafa daidai ba sai saboda gidan ne ba daɗi A, to kuma wasu fa sun ce wai gidan maza ne
wanda bai san gidan ba ba amma wanda ya sani fa
ba- ba daɗi gidan
To mai sauraro yanda al'amuran suka wakana kenan a harabar gidan ajiya da gyaran hali da ke goron dutse dangane da wannan ziyara da kungiyar matasa ta kai wannan gida don wayar da kan matasan da kuma wato ainihin ba su agaji da tallafi da kuma duba abin da za ta iya zuwa ta sake gudanarwa don taimakawa rayuwar waɗanda suke wannan gida da kuma faɗakar da mutane. fatan dai shine waɗanda Allah bai kaddara sun shiga wancan gida saboda wani dalili din ba to su kiyaye su kauracewa dukkan wani abu da zai iya kusanta su da shiga wannan gida domin dai ga yanda waƙar take wakana daga bakin mai ita an ji yanda yanayin gidan yake sai a kiyaye waɗanda kuma suke ciki mu ne musu addu'ar Allah ubangiji ya sa dalilin shirye su kenan kamar yanda su ma waɗannan muke musu fatan ya zama na farkon kuma ya zama na ƙarshe Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki a kan mita 88.5 da na FM muryar zamani.